ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاب بقوي قوتا نهر قوة المحرم hijirar manzara sassan daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif az-Zabidi ikhtisarin shi Zabidi yana daga malamai na karni na tara Allah ya tsare shi da rahama muna a kitabul buyu a wannan littafi mai albarka wanda za mu ci gaba a babu bai'ul muzabana ne ko babu bai'ul muzabana wannan babu zai karantar da mu hukuncin bai'ul muzabana cikin cinikin muzabana cinikin muzabana shine cinikin busasshen dabino da danye ko kuma ciniki na zabibi da inabi ma'ana 'ya'yan itace a yi mubadala mutum ya ba da busasshe a bashi danye kaga da bambanci wajen adadi na danye da busasshe inda za ce wannan zabibi ne kilo guda wannan inabi ne kilo guda kaga wannan inabin kilo guda sai ya kai kilo biyu zai iya daidai da wannan zabibi sau da da zaran ya bushe zai motsi ya tamutse to kaga kenan akwai bambanci a tsakankanin sai zamanto riba ta shiga ciki za mu ganin gurin me yasa aka ce cinikin ɗanye da busasshiya haramta so da yawa mun aka ce cinikayya sai mu fassara kawai kuɗi na takarda da kuma haja alhali shi kuma ciniki mubadala ne zai iya yiwa yau da za a waye gari a ce ba ni da kuɗin takarda baka da kuɗin takarda ina son wannan littafin wajenka kai kuma inda za ka sai da min littafin to abinci za ka saya to tun da abinci za ka saya mai matsala shikenan sai mai mubadala in baka ka bani shi yasa zaka guraren da ke da karamcin kuɗi kenan wannan ne ake kamar ka samu masu wadatar dabbobi makiyayi ne amma yana buƙatar abinci kaga shikenan sai baka akuyar da kimar ta ta kai jika kaza sai ka bashi wake ko dawon da kimar ta kaza to kaga duk wannan shi ake ce ma ciniki amma tun da abin da ya rinjaye mu a wajen mu umla nan shi yasa sai ake fasar kawai an ce cinikayya kuɗi da haja kawai kuɗi da haja to kaga wancan lokacin tunda da akwai karamcin ƙirarrun kuɗaɗen sai zamanto ana irin wannan nau'ika in na mubadala ana abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala la tabi'u as-samara hatta yabdu as-salahu ibn umar yace manzara sassa yace la tabi usamara kar ku sayar da ƴaƴan itace hatta ya budu salahu har sai nunarsu nagartarsu ta bayyana ba ana zancin cewa kar a sai da ƴaƴan itace sai nunarsu ta bayyana a garin ko kuma a a a kwarin ana zancen a kai garkaka ba abin da ake kallo ba a ce a ba a sai da ba har sai an karya tumu to an karya tumu a garin ku kai naka ya karyu kaga ba lalle ba dan nagarkan makwabcinka ya ai ba lalle ba na kai zaman to yayi to ibrahim ba ana zancen nunan mangwaran ba a ce to ai mangwara ya nuna a kwarin nan saboda haka kenan ana iya cinikin shi a wani a kai garkaka kai kadai wancan ma garkashi shi kadai shin ya nuna ko bai nuna ba la tabi'u samara kar ku dinga sayar da ƴaƴan ta ce hatta ya badu salamu har sai nunar su ta bayyana ma'ana inganto su kar ka ɗauki kuɗinka ka bada bai ƙarasa ba a je wata alloba ta zo ya lalace kaga kai asarar kuɗi sai ka dinga jin kamar da gangame maka wala tabi'u samar bitamar kar kuma ku dinga cinikin maga da dabino ma'ana ƴaƴan itace danye da busasshen dabino shi ma a cikin wannan kaga da akwai nau'i na tsari qala wa akhbarani zaid ibn sabit anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika fi bai'il ariya amma zaid sai bani labarin cewa bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa yayi rangwame fi bai'il ariya bi rutabi aw bi tamri wannan ya nuna abdullahi ibn umar kenan ya ji daga wajen zaid ibn sabit wannan kuma rukusa kin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yayi ma'ana sai aka samu istisna'i aka samu togaciya daga wancan gamewa ɗin aka samu tafsisi bayan wancan umumi ɗin da aka yi na haramta cinikayya na busashe da ɗanye kenan yana halitta cinikin busashe da ɗanye a cinikin da ake ce ma bai ul'ariya shi ne bai ul'ariya wanda za mu ji kenan wadda bukata ce ta sa bin rutsabi au bin tamri wala mai rasu fi ghairi amma in ba a bai ul'araya ba to baya halitta a yi cinikayya ɗanye da busashe wannan kuma a dabino ko kuma a nau'ika na 'ya'yan itace baya halitta a sai da ma mutum waɗansu uwaye na mangoro in dai ba ya bayyana nunarsu ba sau da yanzu duk lokacin da ka zo kai cinikin misali uwa biyu ko kuma uku misali irin da za ka yawa wajen cinikayyar mangoro ana yin irin wannan don saboda zalama mutum ya ga kawo gwargwadon bayyanar tasu da adadin biyan ba su kai ba da gejin da an ce sun nuna sai a yi ciniki ya ba da kuɗi kiyasan wai a kan kenan in sun nuna ma sun kai kaza to kaga wannan kuskure ne yanzu inda muka yi ciniki na ɗauki kuɗi na baka kaga wannan mallaka waye mallaka ta ce ne da nasa to kuma komai zai iya faruwa za a iya samun wata alloba allah kiya in alloba ta ware ga garkai gobara ko iska ko wasu tsutsotsi misali suka zo suka bata shi tunda bai kai gejin da za a ce ya hau tudun mun tsira ba kaga yanzu sai bayu na yi asara ni da na ɗauki kuɗi na baka saboda tuni ciniki ya riga ya zamna wannan ɗin sai ya jaza wani duguli da kuma ƙin juna bayan raba ka jefa kuɗin ka zuwa ga haɗari ka ɗauki kuɗi ka bada ba a samu ba kubutar abu kaga wannan jefa kuɗi ne zuwa ga abin da yake garari irin kuskuren da za ka kuma da yawa daga 'yan kasuwa suna yi ana samun kare arziki ko mutum sai zo a yi magana da shi bai ga mutum ba a ina a sri lanka ina karatu ina kaza sau da aka karamfani ga nan banza-banza buhun karamfani ma kaza ne ko gani a bangala da shi ina kaza a ce an gama ka da mutum ka ɗauki niki-nikin kuɗi ka tura mushi da ƙarshe kuma kawai ya batan dabo dama baka gan shi ba ba ka da tabbas a kai haɗa ku aka yi da shi kaga duka wannan kuskure ne wanda mutane suke yi wanda ya kamata a ce tuni an samu kenan wayewar kai wajen nan sai ka ga mai ɗan kasuwa mai kuɗi da yawa yanzu ya samu kai shi cikin matsala aƙalla ƙalla zai iya ma ƙarya ma ce an turo jirgin ruwan ya batan dabo ya nutse waye ya faru kawai dai waɗansu zantuttuka dai marasa kan gado to kaga ba a yarda ba mutum ya sa dukiya cikin zaradi saboda shiwamul aishi ce in har ka tura kudin ya shiga garari ka sa kanka matsala ka sa iyalinka matsala ka sa yaranka matsala wasu ma da karamci kudi wajen su kasa su matsala to kaga kenan wannan yasa shara musulunci komi ta sa ka'ida komi ga nan dalla dalla yanda za idan a kubuta daga irin wannan hadari bai ulmuza bana haramun mu me yake ce ma bai ulmuzabana cinikin busasshen abinci da wanda busasshen ƴaƴan itace da wanda yake danye kamar misali dabino kaga ana saida shi danye ana saida shi busasshe to amma lokacin da ya bushe kaga zai motsi to wannan busasshen da ya riga ya motsi ya ce ayi mubadala tsakanin wancan ayi danyen ba san ba kan miya nawa ce za ta yi daidai da wannan to irin wannan cinikin baya halitta sai kuma kenan rangwame da aka yi wanda a hadisi na zai da bin sabit wanda wannan yana nuna mana sabon manzalar sallallahu alaihi wasallam babu ihata ta ilimi ga wani daya a cikin duk sahabbai na manzalar sallallahu sannan za zaka iya samun ilimi a gurin wani wanda yake kasa da kai bangaren sha bangaren kenan lakanta abu kaga Abdullahi ibn Umar yana daga cikin al-muqsiruna zai da mana sabit iya daga cikin malamai na sahabbai masu fatawa amma ba daga cikin almukthiru na bangaren waɗancan guda bakwai amma gashi wannan hadithin zaid yana sane da shi amma kuma abdullahi ibn umar bai da wannan hadisi din na ziyada cewa rufusa fi bai'il araya wannan yana nuna mana imam al-bukhari ya maimaita shi a zakka babu man ba a samarihi aw nakhalihi aw ardihi aw zar'ihi wai mutum ne sai sai da kayan garkashi kaga yanzu wanda ya sai da kayan garkashi tuntun ya riga ya karɓi kuɗin kenan zakka ta huta daga kanshi tana hannun wa wancan wanda ya zamanto ya saya din abiyu ababu idza ba astimar qabla an yabdu as-salaha mutun ne sai da ƴaƴan itace kafin bayyana nunansu asalamu babu salama fil nakhli ko da zaka bada koman da misali ka saya sai dai ka bari sai nuna ta bayyana amma baka zo baka ajiye kuɗi misali tun kafin tun ma yana horan shi ka zo saboda salama ka ce na sai uwa kaza tun da a gwargwado a kiyasi an samu kaza kenan yanzu ga kudade na na saya a wannan baya halitta babu bai istim nam na eh eh eh eh ta hanyar azabu eh eh to ya danganta inda akwai misali aminci kaga babu ne wanda yake na salam na salam shi wannan yana halitta aikai mutum ya koma to amma inda ake zance jewa kuna a garin kai bakka da masaniya da mutuma hanya hanya hanya ce ta yadda komai zai iya faruwa kaga akwai jewa kuɗi a garin kai baka san bashin mutumin nan na ina ne la'alla na wata ƙasa ce sai wani ya ce ma gashi an yi kaza an yi kaza to kaga ana irin wannan haɗin kan na cuta a yau to ka tura babu tabbas kaga mutum ya amma dan kasuwa ne ko kuma ɗalibi ne yana karatu a turkiya lalle ga shi ga kaza a nan gurin al'ari ka san shi kun yi yarjejeniya da shi ka san wa ka tura ma amma kai baka gan shi ba baka san shi ba sai aka gama ku kawai ta sauki ga lambar wani kaza kaza to kaga wannan shine kuskura babu bai samari ala ru'usin nakhli bil dhahabi aw al fidda nam wannan kenan kamar misali magana ce mutum yayi amma dan dai a san yana so ko na sai baka ashiyar wasu kudade sai baka amshi rike wannan kaga ba kulla bace niki ba kulla bace niki ba dai bai yake da wancan eh shi wannan kawai ajiya ka bada a rike ba ba kulla ciniki ba babu bai samari ala rusin nakhl bil zahab aw al fidda wancan da yace kenan fi bai'il ariya zamu ji bai'ul ariya shi kuma shine da mutun zai zamanto yana da bukata zuwa ga maga amma kuma sai dabino gare shi to zai iya misali ya ba da maganna a bashi dabino don ya ba da dabino a bashi maga don bukata amma yana da ka'ida shi kuma sai dai daga wasu biyar abin da ya kasa zan iya ba da busasshen dabino a bani maga wuski ɗaya wuski biyu wuski uku amma inda ya wuce adadin wannan kenan ya wuce na ci shi ma na indan bukata ce muna da bukatar magar da za mu ci amma kuma yanzu ba ni da garka na shiga na ga abin ya yi mun ina son zan raba ko ina da wata sabga to wannan zan iya ba da abin da yake ƙasa da wuski biyar cinikin namu kai ya kai wuski biyar gwargwadon nisabi na zakka saboda dama bukata ce ta sa aka rangwanta mun babu bai tsamar ala ru'usin nakhl sai da 'ya'yan itace ko 'ya'yan dabinai suna kan uwarsu bi zahabir awil fitta da azurfa ko zinariya can gura an ce baya halitta a sai da 'ya'yan itace da bino ko kuma a rezan ta hanyar ba da busashe a baka ɗanye yana sama uwashi to amma in wa kuɗi ne za ka bada wannan ya halitta ka yi cinikin maga ta garka ga baki ɗaya da kuɗi ka yi cinikin mangwar ga baki ɗaya amma mai ba da bulus salai wannan ya halitta ga baki ɗaya kenan ka yi cinikin ɗanye ɗin ko kuma ka bari sai ya bushe duk ɗaya tunda ana sai da ɗanya ana sai da busashe an jabi radiyallahu ta'ala anhu qala na annabi sallallahu an bai isamari hatta ya tsiba annabi sallallahu alaihi yayi hanin an bai isamari sai da 'ya'yan itacen garka hatta ya tsiba har sai ya nuna wala ya ba'u shay'un minhu ba sai da wani abu daga cikin illa bid dinar wa dirham sai dai ta hanya ba da dinari ko dirhami illa al araya kawai sai dai cinikin araya shine bai'ul ariya wancan wanda mutum dan bukata zai saya ba dan saidawa ba bukata ta ci bukata misali ta rabawa bukata ta mu'amala da shi wannan kana da damar kai amma shi ma kar ya zama yayi adadi mai yawa wannan hadisi ya nuna mana kenan halaccin cinikayya danye da busa danye danye ƴaƴan itace da kuɗi in dai bayan ya nuna ne amma haramun ne a yi ciniki danye da busashe wannan ya nuna ko bai nuna ba kenan haramun ne imam al-bukhari ya maimaita wannan a kitabun shirbabin rajul ya kunu lahu mumarrun aw shirbin fi haidi عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا أن أمسى سيارة وانتا أتنكين أرايا في خمسة أو سقين أتكين أبن ديك وسقي بير أو دون خمسة أو سقين كوكم وان ديك أسد وسقي بير shine in dai har dan bukata ce zaka sai danye ka ba da busasshe ya halitta in ya wuce na bukata kuma sai dai da kuɗi in ya wuce na bukata sai dai da kuɗi kaga ai misali maga da ake so ta ai kudi ake so ta to yanzu ba ka zo ba misali ka ba da tamuru a baka maga kuma ka je ka saida sai dai na ba da jingina garkata babu garka wajena yanzu kuma na shiga gonar ka ga rutabu nan ko kuma busuru ko kuma misali rutabu duk ga sanan gurin ko balbu a garkaka ina da bukatar wannan balbun ko busuru ko kuma rutabu ka gani a garkaka amma mai gare ni tamuru gare ni to yanzu tun da bukata ce ta sa ina iya baka tamuru ka bani waɗancan danguna duk da cewa in suka bushe za su motsi to amma dan bukata ce saboda bana banye ba mi banye ba noma kai na arama garkai to kuma ina da bukata na saba duk in nayi iyali na kenan suna amfani da matakan wannan dabina to kaga yanzu zan iya cutuwa kai kuma in ce maka misali ka bani adadi mai yawa kaga ba zai yi ba sannan kuma wala Allah bani da kudin sai mai gare ni busasshen dabino gare ni to wannan ya halitta ni dan bukata dan kai ya zama na samu takura sai aka rangwanta saboda masalih na al'umma saboda addini an gina shi akan sauƙaƙawa babu tsanantawa a ciki kuma ba mamaki kai da kanka ma kai mai garka kai ma kana bukatar ta murhu to shi yasa sai aka yi rangwame to amma tun da dan bukata ne kaga ai sama da wusuki biyar ai ya wuce bukata tunda in ma cin ya za ku iya cin ya tiya 200 da wajen 80 da wani abu kusan tiya 300 kaga ai ya wuce ce to shi yasa ya kace to daga tiya 300 haka abin da ya kasa wannan zan iya baka busashe ka bani danye amma duk abin da ya sama da wannan dole sai dai ta hanyar ne dai ta hanyar kuɗi mutum ne yake da garka tare zan misali garka ta inabi misali sai kake da buƙatar wannan inabin kai kuma abin da gare ka zabibi zabibi shine busasshen inabi yanzu kenan kana buƙatar kai kuma wancan danya to yanzu zaka iya bada ayi kirdadan danyan wancan shin kilo biyu na danye kilo ɗaya na busasshe zai yi daidai da kilo biyu na danye zai yi to sai in bada sai ka bani amma menene ijaza dan bukata ne ba dan in sai da ba na ha za a yi tafaduri dama ta hanyar harsu ne za a yi kirdado to kaga kirdadon zai ba da tafaduri dole so da an ya bushe motsa ya zai ba ɗaya bai ke da busashe da abin nan babu bai istimari kabla an yabadu wasu salahuha sai kuma bai istimari hukumcin sai da ‘ya'yan tace kabla an yabudu wasu salahuwa an zai dubu da sabitu radiyallahu ta'ala anhu fara kanan nasu fi adin rasulullah sassa ya tabaya una simaru fai da jaddan nasu wa hadar ta ƙazihim alal mubtahu innahu asaba samar duman asabahu murad asabahu kusham ahatu yahta juna biha فقال رسول الله يهتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسرت عنده الخصومات في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدوا حتى يبدوا صلاح الثمر كالمشورة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم زيد بن ثابت يتي كان ناس في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabbai sun kasance a zamanin rayuwar mahaki ya taba ya ƙuna timara suna cinikayya da 'ya'yan itace wannan yana nuna mana halittar sahaba musamman ma al'ansaru musamman al'ansaru wanda hamma abu huraira ya siffanta su da cewa abin da yake shagaltar da su garakensu har ma sai da na'umar radiyallahu ta'ala anhu ya dinga yi ma kanshi ya dinga zargin kanshi cewa lalle abin da ya shagaltar da nu as-safaqu bil aswaq cinikayya a kasuwanni kaga ya nuna irin yanda suke wannan kokari da kuma jajircewa ta yanda babu wani wanda yake nuna musu yatsa akan lamuransu wannan bai shagaltar da su ba neman ilimi bai shagaltar da su gudanar da zumunci da duk ababe ba ya tabaya una simara suna cinikai ‘ya'yan itace fai za jaddan nasu a lokacin da mutane suka girbe jadda jadda duka girbe fa jalam guzazan fai za jaddan nasu in mutane suka yi girbi wa hadara taqadihim biyan bashi lokacin biyan ne kaga suna cinikayya wannan to an girbe lokacin biya ya qalal mubta'u sai wannan wanda ya sai dama sai ce ina asaba samar duman lalle wannan 'ya'yan itace nawa urba ya same su asabahu muradu rashin lahiya ya same su asabahu qusham ke kasa tsumbura ya same su ma'ana tsumburewa da motsewa ya sa ahatun sai dai waɗansu aibubbuka ya hata juna biha wanda za su dinga kawo hujjarsu kawai kun yi ciniki da shi na sayi kaza kawa da kuɗi he an zo an yi girbi sai je maka wallahi a dabinan na tsumbura ta same shi ruba ta same shi rabi ma duk rubewa shi kuma tunafa an yi ciniki ya dafe kuɗin kaga ana irin wannan har yau masu yau mutum ya je bayan kawai kudin gujiya lokacin wahala irin wannan lokacin a ba da kudin gujiya a ba da kaza sau da haka wani da ya girbe ya karasa da dare ke kwashe ko kuma abin da sai a shekara biyu ba a biya bashin ba ana ta shan fama ka gani akwai wani da ya je ya rarraba masu gaba ɗaya kawai duk suka yi abin nan lokaci a ce wannan shekara wani ma ya ware wani ma ya abin da haka ne duk sai abi a ciccin da shi yasa manzala sallam faɗaɗar lamma kasarar inda wurku su masu fi zai lokacin da kai ƙararraki ya yawa a dangane da wannan sai nan sassa ce fa'in mala tun da ba za ku iya ba falata ta ba'i uwa ta yaba duwa salahu samari kar ku kuma yin irin wannan ciniki ɗin har sai nuna su ya bayyana kaga yanzu in nuna ya bayyana shi kenan abu yayi an girbe gujiyan nan kaga ga ta nan dai an san gujiya ta yi an ciro ta yi ya rage tabbas babu wani matsala da ta samu to zinan guna ana iya cinikin ka ba da kuɗi amma kawai gujiya ba amma binna ta ba ya binnan ba a zo a yi ciniki to dole ne gujiya sai ta yi kaga duk abin da ya ce ma kuma shi kenan kai ka sani cewa zai wala gujiya duk tsumbure ta yi tsutsa aka samu duk ta mata wane ne kaza aka yi ciyawa ma da kyar na tsira da ita ciyawan ma ruwa ya yi kaga kawai karerai dai na banza da wani amma an zo an musge daga tanin murmura ya rage wannan kaga tana an kare kenan sai ka bashi bake na bahunin da zaka bashi da abin amma tun da rani a dauki kuɗi a bada ko kuma lokacin shimka ce ma wani kuɗin noma za a hada to ba kowane mai ba kowa bane ke da imanin da zai bada shi yasa zaka ga da sai a ta samun matsala da mutanen ƙauyuka ƙarshe dai a cinye wani ma neman shi ake a rasa shi kawai sai ku yi ta koye ne da shi kalmashurati yashiru biha kamar shawara ce anan sarasai ke ba su ni kasar ta khusumatin tunda dai ba za ku iya ba kiyaye wannan alƙawalin da wannan yarjejeniya to kar ku kuma yin wannan wannan ya nuna kenan haramun ne a yi cinikin 'ya'yan itaciya sai an samu bayyanan nunansu sannan kuma zai da mana sabit yana faɗin halin sabon manzara su salam da irin mu'amala ta tsakankaninsu kaga wannan yana nuna mana kuma taimakekeniya a tsakankanin manomi da kuma waɗanda suke 'yan kasuwa in za a bi tsari na addinin musulunci kaga abu ne mai kyau mutum ya karbi waɗansu kuɗaɗen da zai sayi taki ko wani abu don mu'amala bashi ko wani abu makamancin haka an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qala na annabi sallallahu an tuba usamaratu annabi sallallahu alaihi yayi hanin ka asai da 'ya'yan tace hatta hatta tushaqqiha fa qila ma tushaqqihu tushaqqihu tushaqqihu qala tahamaru shine ta dauki jajja wa tasfar ta zamanto ta yi masara wa yu'kalu minha kenan nunar 'ya'yan itace a samu wasu sun ba da launin ja wasu sun ba da launin yalo yanda za a iya ciran wani a ci to ko da gabaki ɗayan na garkar bai gama yin daidai wa daida ba kaga ya nuna alamun da ya sha to nan gurin ya halitta amma ɗauki kuɗi a bada kenan akwai nau'i wanda yake na garadi kamar yadda ya gabata a baya bukhari ya maimaita a zakka babu man ba samari aw nakhli aw ardi aw zar'i abu yu'a kuma ya maimaita ne babu bai'u samari ala ru'usin nakhl bi dhahab aw al-fitta ya halitta a sayi ‘ya'yan itace suna saman bishiyarsu amma ta hanyar ba da kuɗi irin tsarin da ake ka zo garkan mutum mangwara ya yi a yi kirdado a yi lissahi ka sayi uwa uku sau da haka wannan ya halitta kai da ka sayi wannan uwa ukun ya rage gare ka kenan sau da haka ya riga ya nuna tuntuni to wannan duka ya halitta kamar yadda yawanci kenan irin wannan tsarin ake yi amma don zalama ka ɗauki kuɗi ka bada tun wata biyu ya rage ya gama saboda ya yi hore saboda ya fara ɗiya saboda ya fara kaza wannan duka baya halitta shi ma kuma ana zance inda kuɗi kenan amma a ce misali za ka ba da wasu iri kamar misali a ce za ka ba da iri za ka ba da kaza wannan duk baya halitta babun idza ba a simaru qabla an yabdu as-salahu wa suma asabatu aha idza ba a simara in ya sai da ‘ya'yan itacen shi kabla an yaba duwar salahu a kafin nuna ta bayyana su masu sabatu a kuma sai alluba ta sauka an hana su bin malik ya radu yalla wa ta'ala hannu na rasu da sa'an bai istimari hatta tun su hiya annabi salasa ya yi hana a sai da ‘ya'yan itace har sai sun nuna faƙila lahu wa ma tun su yi ƙala ta hamarra har sai ta yi sha faƙala ar'aita idan mana allahu samara ba ni labari inda za mu yi cinikin sai kuma ya zamanto Allah ya hana ‘ya'yan itacen bima ya fudu a haruku maraki to a sababin menene mutum zai karɓi kudin ɗan'uwan shi kai ne sai kuka yi cinikin kafin nuna shi ta bayyana sai ɗauki kuɗi ya baka kuma sai alloba ta samu wannan to kuɗin da ka ci mukabilin mi me badani ka gani ai babu wani badani kenan wannan ya nuna inda za a yi irin wannan cinikin sai garkar ta kone kaddara mutumin bai sani ba sai je ya saya tun kafin nuna ta bayyana Allah kiyaye sai iska ta zo sai abu ya lalace duk gaba da to kaga yanzu zai maida mishi kuɗi shi saboda to akan me zaka ci kuɗi ka gani bima ya kuza har kuma da da menene mutumin muqabilin me ka bashi wannan asara ta kace ta faru shi yasa to sai aka hana irin wannan cinikayya ba mamaki ko matsari ya kashe kudin to kaga yanzu an shiga rigima kaga an shiga rigima kuma dole za a samu kiyayya kai ne ka zo ka kase da mushi mangwaron garkarka gabaki daya amma ho bai gama bai hauta da mun tsira ba kwatsam sai gobarar daji gaba ɗaya sai iska ta busu mushi wadda ta buga wuta da wannan sai ya busu ciki sai duka ya lalace shi kuma da nima da kudin ya yi zubin maka to kaka ka gani kuma zai mai doma kudinka kaga ƙiyayya ta shiga tun da kudin zai mai doma yanzu kaga an shiga make-make da abin ne mai doma kudi sau da ai bai da wani intiri ai bai karbe me ya samu a ciki ai ciniki ana mubadala ne na baka kuɗi ba na ‘yan itace go to na baka kuɗi a dalilin me za ka rike mun kuɗin ina abin da ka saida mu babu shi ka gani ya samu illa kaza to ai duke ka ce ta samu illa rashin eh sai shi ya ja yau ai baka bashi ba komai kudin da ya baka na ka bashi ƴaƴan itace ne to kuma yanzu baka bashi ba ƴaƴan itace to a dalilin me za ka rike kudin shi wannan kuma asara ai duke ka ce ta samu asara duke ka ce ta asara ta samu asara kamar kai ne ka sai da ma mutum kaya a mangazarka ya dauki kudi ya baka sai kuma barawa ya zo ya shi kayan mallaka ka gani yanzu ya ka ce ba ka ba shi ba kudin shi ba kaya kaga dole da yanzu ka nemo kayan shi ka ba shi in kuma ba kaya mai za ka mai kamar yadda sau da ai a mallakin ka ne ka gani garkan nan ta kace yau to kaga sai ta mutu ai tunda ciniki yana cika inda aka samu taslimi kaga ba shi yasa ma aka hana mu ai ciniki abin da baka da iko akan shi abin da ba zan iya sallama ma ba ai ba za mu yi ciniki ba bawa ya tsere ai ba za mu yi ciniki ba saboda babu damar taslimi wannan abin kenan za mu iya ciniki abin da nake da ikon taslimin shi shi yasa aka hana mu kuma bai umarai su inda ka shi yasa saboda babu ikon taslimi sau da ƙa'ida in an sai abu a sallama ma ciniki ba zai tabbata wa kenan sai yadda ya zamanto akwai tabbacin ba da abin ko kuma an yi an gama urfi ya nuna na baka kuɗi ka karɓa yanzu kaya mallaki na ne a can ma a zaman ajiya ta suke na ɗauke su kaga wannan kuma kayana ne tun da urfi ya nuna wani amma nan na ‘ya'ya itace kaga in ka riƙe kuɗin to ai babu wani damar riƙewa wannan kuɗi ɗin to kuma za a samu kiyayya tsakani da juna ko yaya sau da haka kawai ka aishi yayi ko kuma a ce da yarjejeniya go a ko da da yarjejeniya an yi hari a kawo eh limai majin ya kware kwa dole ya zaman to ka san abu tabbas da tabbas in dai ba abin da urfi ya bada ba a kai kamar sa ko kuma cinikin da shari'a ta halitta shi kamar salami misali ka gani malamin sa a wannan shi ke da asara tani aika sai da mai cinikin da ya halitta ciniki ya zauna a gugun ya wannan dama ganin damar shi ce ya ba da ya saya sai ce to tun da ya riga ya saya misali amma da kwai waɗansu waɗanda tsanwaye-tsanwaye ne sai ce zan yi haƙuri zuwa kwana uku ko kuma har mota ta zo ta misali ko zuwa rana kaza to ai kaga kun riga kun yi ko kawai abin da ya rage zai zo shiga ba hana shi shiga ba za ka yi damar shi ce duke shi ce in yau in gobe in jibi duka wannan wannan in shi to kaga musiba ta sami abin wannan duke shi ta samu a zai mai da mashi a bisa cewa bai ba shi ba haja ne ba a asalin bacin jirgin ba ta gane bai da damar cin kudin e ba a bacin jirgin ba a matsayin aibin sallama mai haja shi sa inda misali zai kawo 'ya'yan itacen daidai da wannan ya ba shi to kuma kaga shi kenan ya ba shi mukabilin kudin shi mukabilin kudin shi kenan na salam ana ababin misali ne ba su wai inda kuka yi irin wannan cinikin kaddara sai musiba ta samu to akan me zaka ci kudin shi to tunda babu wannan dama asali kakui shine shi kuma Imam Bukhari sai istinbati daga nan gurin babun idza ba'a thimar qabla an yabdu as-salahu wa thumma asabatu aha to wai kaddara din sai kuma allobar ta faru kenan kaga ya annabi sallallahu alaihi da ya bada wancan misali ce to akan me zaka karba kudin shi iya nuna mana cewa me babu halaccin karba kudin inda abin da ake gudun ya faru saboda baka bashi ba muqabilin abu shi yasa shi bukhari sai istinbati daga nan shine ya tarjama babu kaddara kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam istifami yace ara'aita ba ni labari idan mana Allahu samar inda Allah zai hana ƴaƴan itace din bima ya khudu alkuma la akan menene to zai karbi kudin dan uwan shi to tunda haka ne kafu to in kuma hakan ta riga ta faru ba sai mu ce to akan me in ba kira me ci gawayi tunda baka iya kawo mun ba ƴaƴan itace na abinda na ba ni kudi na ka gani wannan asara kuma kai ne ta shawa ba ni ba ta shawa ita ce rashin amfano shi kenan rashin amfano baban idza arada na'am ها ايه ايه eh eh eh shi bai gama cika ba sai kuma asara ta zo ta shiga sai kuma a koma babu na iqala shi kuma bangaren iqala ne kaga yanzu wannan wata musiba ce ta ciniki ne muka yi tsakani na da kai ciniki na bashi wannan kaga ya halitta tsakanin kuma wajibi ne da yan bada wannan kudin sawa ko ma mu yawa ga wancan abin wannan asara bangare na ce tunda na riga na saya go to amma tunda na samu asara an yi ciniki wanda yake ingantaccen ciniki sai kuma asara ta faru to kuma shi babe na ikala ake zuwa rangwamtawa kuma eh nan gurin kuma sai a yi musama ce to kaga da yadda aka yi kaza kaza to kuma nan gurin kai kuma abin da shari'a take so kai mushi ikala wancan dan soran kawai shike eh kai sai ka gode ma ma Allah da amma ai kaga inda mutum mai kumiya ne ya zo dinga bibiya na ce ba ni kuɗi na ka ko gaban shari'a kai kara ai karshen ta Allah wani za shi sa shi ba bai kara ma gaban shari'a aha na yana da masaniya eh eh a shi kuma shi ke ne wanda ka riga ka san guri dama ga shi sai dai in wanda mutumin yana sane ne kasan da koyar da yana sane dama an haɗi misali ya ce kai wannan magana hoban zaci don daga burkina ma mun ɗauko boka da da baya da baya in yi shiga sanin wata tana so da haka magana nan kawai a bar nan an yi an yi da shi an gaya mashi ya yi zan kunnen kashi to kaga wannan kuma iya sana'a ya je wa duke shi zagare na wani domin wanda shi yana da shago ya san da arushi sai dogawa sai da mawa ya yi sai da arushi shi kanan da aka samu ba yau da ni kawai za ka yi zancen eh wannan dama yaudara shi sai ya maido min kuɗi shi wannan maida min zai yaudara shi yawa yaudara shi yaudara ce mishi kwarai babu ne za a rada bai a tamrin bi tamratin khairan minhu wa'in ya niyyar ce da dabino da dabinon da yake kyau nau'ikan dabino zai iya kai ɗari ko da makamanci haka to yanzu misali sai kake da dabino rangada rangada misali sai kuma wancan shi kuma yake da targan ko wani wanda yake da ga shiga kamar shi saboda haka yanzu za ku yi mubadala tsakanin wannan naka rauɗa rauɗa da wancan tsimbirai haka kai kake bukatar tsimbirai kace to muna da fatiyar suna amma ni ga kilo na guda kaza wannan a ce a bada sha kulla shi a leda ma bai kenan muna sa irin na kulla dai a leda guda goma tara mai tsutsa ɗaya mai kyau ko kuma dai ga yanar dai ga kama shi ya za yi wannan ina lillahi ina ilai raji'un sau da haka ana bi sai da al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum abu dabino na khaibar faja abi tamrin janibin sai ya zo da dabino wanda yake janib janib yana daga mafi kyan dabinai faƙalar rasula sassalam sai annabi sai ce a kulle tamrin khaibar haka za wai dabinan khaibar gabaki ɗaya dukkin shi janib ne haka wani kyau qala la wallahi ya rasulullah ya ce wallahi ba haka bane ya rasulullah wasu yan garaken ne a ciki ake samu wannan amma ni kuma yadda na samu na inna la nakhudha sa'a min hadha bi sa'aini in muna son wannan janib din to sai dai mu ba da namu satiya biyu sai a bamu wancan shi kuma tiya daya wasani bi talata in kuma muna son mu karbi wannan janib din tiya biyu to sai dai mu ba da namun shi kuma tiya uku fa qala rasul sallallahu taf'al kana sai ce haramun ne saboda dabino kala 100 duk dabino sunansu babu bambanci ka bambanta misali da ajuwa ne da wani duk gabaki daya kenan sunan shi tamuru tamuru kawai hatsi hatsi dawa dawa shinkafa shinkafa babu zancen wannan yar gwamnati ce wannan kaza ce wannan mai sulfi ce wannan yar indiya ce kawai shinkafa shinkafa kaga za ka samu akwai wanda in ka saba ma iyalinka da waccan basmati basmati ko basmati ita ce so za ka ga a ci yau a ci gobe misali sai ka ga mutum iya bukatar wacce ne ta talakawa haka kwanaki wani ya kawo buhu biyar na basu mati ce wala iyalin shi sun gaji da wannan yana son wannan ta talakawa ka gani to yanzu dole sai dai a ɗauki ta talakawan buhu biyar a bashi saboda to ai bukata yake kuma ci ne zai yadda kake to shi ma ce yana bukata kawai ku yi taimakeke ne hane shi ke ka tsaye shi ma ci kai maka ci in kuma misali wannan ana saida ta jika ashirin da biyar benson wannan kuma ana saida shi misali jika goma sha uku to sai dai in kai in saida wannan tawa in an ba da kuɗi sai je sayo can ta talakawa amma in dai masanya ce in dai musanye ce to babu wani zancen ka ce a tawo ba su mata ce ta kuma taka kuma kaza a ai bukata ta sa kake da ga gani sau da haka sai dai a yi wannan babu zancen misali wake ka ce ɗan arewa ne raɗo raɗan nan ko ɗan maiduguri ne ko ɗan abin nan ne ka kawo ka ce na ɗan maiduguri ne ta shi kaza ne na wani cari ne ta shi kaza ne wannan ɗan damargu ne wannan oloka ne wannan kaza a da ɗan damargu da ɗan gusum duk kawai sunan shi wake wannan ana sai da ta shi jika da hamsin wannan ana sai da ta ɗari da hamsin to ai ɗanɗanan kake bukata in kuma ba haka ba je kasuwa ka sai da abinka sai ka zo da kuɗin ka sai wannan da kake so shi kenan inna lana khudha sa'an yace la taf'al bi al-jam'a bi dirhami ka sai da wannan al-jam'a bi dirhami da kuɗi sun mafta bidirahimi janiban kuma sai ka sayi janib mafi kyan shi kuma da kudade sau da haka kenan tun da wannan ne ka sai da wannan wanda yake da arha wanda yake radi'i kin ka je ka sai da shi da halin shi sai ka je ka sayi wancan mai tsada kaga an zauna lafiya duk inda zai zama to an yi masanya na abu nau'i daya to babu zancen tafaduli in ko da darajar su wannan ana sai da ta shi shiga biyu da rabi wannan kuma ana sai da ta shi shiga guda to kawai he dai baban taimakeke ne ka ba da wannan in baka wannan in kuma ba haka ba sai dai jin sai da nawa mai daraja ko kuma jin sai da nawa mai arhai sai sai amma hatsi da shubura da waye duk ɗaya ne hatsi su ne shi ji hatsi ne wannan ya maimaitu a wakala babul wakala fi sarfi wal mizani kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ista'mala rajulan ya wakilta wani mutum wannan yana nuna mana kuma muhimmancin wakilci sai dai yana buƙatar amana ka wakilta mutum a gona kuma wannan taimakekeniya ne kana da kuɗi misali ka sayi gona miliyan goma wannan mutumin ƙauye ne gwanin noma ne amma gonar tun suna noma ta su goma yanzu sun kai su hamsin ba ta ma rabuwa kamar ko gaji guri ne kamar cikin nan gurin mun gaje shi mu goma wani irin rabo za yi dole sai dai a saida ma wani ɗaya to kaje yadda gonaki suka koma da baba ne ɗaya da ɗayan shi guda biyar ita ake noma an ma wancan arme a hudu a dame kowa a bashi matar wancan a bata wancan a bashi haka ake yanzu duk sun yi ɗaya sun yi jikoki wannan mutanen biyar yanzu sun zama kamar mutum tamanin kuma wannan gona ce suka gada wani irin rabo za a mata ba wani rabon da za mata to kaga shi kuma kenan madogar mazaunin ƙauye noma da kiwo to yanzu sai 'yan gari wani alaji sai sai ta miliyan goma ku kuma gwannan noma ne kuma a zamana kuke a can me laihi ya zo ya sa tantan da abin na a tada a kawo taki a kawo kaza duka ya zuba kudade kashe kudade wani kai kuma kai ne wakili kai ne mai yin aiki ɗan ida ɗauka kai a hudda ma ka san ka gwargwadon yadda aka yi ba ya yi ba to yanzu ka zo ka sayi gona mutumin ƙauye ka bar shi a can gurin sai ya lissawa daidai kuɗin da ka kashe daidai kuɗin da ka kashe sai ya daidai ta kawai ya hudda maka shi ke a yabin nan ka gani shi yasa gagari ana cikin matsala attajiran da kuɗaɗensu amma kowa ya bai jin daɗi in ka sayi shanu da abin nan sai a ce ma bugau ya kashe duk inda aka je ciwo aka dawo kai naka ne bugau yake kashe an yi kaza waye ya yi kaza wannan shanin ɗaya ma ɗaya sai sun ƙare ka gani? abin ya can ba Allah kare kaga duk wannan shi ya ja da rashin amana ake tashan wahala a nan sarasan sai wakilta to kaga ya nuna babai na wakala a magazi babai sai ma nabi sun hada ahli khaibar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wakilta mutum ga mutanen khaibar kaga an yaƙi mutanen khaibar ga ganima garaken an yarjejeniya maslaha tsakanin kafirai da musulmi su kwararru ne ala muna zahirar min al-akhir duna hum ala al-akhir hum kafirun amma tunda munafikai ne sai aka wakilta musu wani mutum shine zama wakilin su kuma gwanne ne to shi kenan ku yi mu'amala ku noma saboda in mu muka noma bahu hamsin za a samu in kuma ku ne bahu ɗari za a samu to kaga duk da gashi a sa musulman amma abin kaɗan ne to sai aka sa arnawa kaji asali da ake mu'amala arne a kiraye shi saboda shi ya gwanance ma kaza ya tono muku abu ne a yi masala a yi da wancan to ba za ce kaza kaza tana mu'amala da arnawa ina ce tana mu'amala da yahudawa a yi ta tsine ma shugabanni ana ce sun yi wane ne sai kaza ku kuma an sa ku ku bukun iya ba kaga maslaha take badawa kwarewar su da yanda aka ga su suke da wannan da kuma maslahoyin da su shugabanni suka leka ita take jaza su yi mu'amala da ƙasa arnawa don saboda wani maslaha na ciyar da ƙasa gaba ko wani abu na mu'amala alayhi sa ba mai zai ta hadal amil awil hakim ba khata khilafa rasul sa min ghairi ilmin fa hukmuhu mardudun wai mutum ne sai aka wakilta sai wani hukunci saɓanin na manzana sassalam to wannan hukuncin nashi kenan hukunci ne wanda yake mardudi hukunci ne wanda yake mardudi shi wancan da nan sa sai ya wakilta shi kaga ai wanda ka wakilta amintacce ne to amma sai ka sa wakilinka wani ka je kai ne wakili na a guri kaza yanzu kawai sai wani cinikayya wanda cinikayyan kuma ba daidai bane bai kuskure to wannan abin da ya ba za a ce ba abin da wakilin ka yi kama kai kai a wannan abin mardudi shi yasa manzalar sassana sai ce la baya halitta yin wannan babu bai il mukhadara ciniki na mukhadara na a e cinikin kenan ya zama bataccen ciniki in dai a gurin ne in a gurin ne da ikon maida kenan cinikin za a maida kenan in kuma ba gurin bane ai abin ya riga ya kubce kenan saboda haka kenan sai dai a tunkari gaba babu bayar mukhadara ciniki na mukhadara ciniki na mukhadara shine hatsi yana cikin zangar ne shi sai a yi cirke shi kafin bayyana nuna shi hatsi ne an zo ya fara dusa ya hudda kai ya yi abin nan sai mai ciniki cewa wannan hatsin gashi na sai shi a kaza kaga kamar wancan na me wancan na muzabana sai da wancan na muzabana kenan bangaren abin da ya shahi dabino da wannan bangaren simar can gurin na na na, na simar shi kuma wannan mukhadara bangaren mi kenan hububi an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhaqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan muhaqala menene muhaqala bai'u ta'ami fi sumbulihi bil burri hatsi ne wai yana ɗanye yana cikin zangar ne shi sannan kuma ya huda dusa ko ya yi abin nan sai mai ciniki in ce to wannan hatsin gonar taka zan baka bahu ashirin ka sai da mun shi tun da yanzu kai kana da bukata sau da haka kenan ka ba da busasshen hatsi da hatsin da yake bai gama nuna ba to wannan kamar kai cinikin dabino ne da mi da maga baya halitta shi ake ce mu almuhaqala almuhaqala cinikin abinci wanda yake busasshe kwaya busasshiya da kwaya wadda take mai danya amma wadda bata nuna ba wannan baya halitta ai ciniki na masara busasshen masara da kuma danyen masara kaga wannan baya halitta saboda wancan ai in ya bushe zai ragu wal mukhadara da kuma ciniki na mukhadara ciniki na mukhadara shine cinikin kwaya kafin bayyana nunata shi ma na baya halitta ko da da kuɗi ne muka zo gonarka misali ga hatsin nan ko kuma ga dawa nan amma hau bai nuna ba to baya halitta in ce na saya da kuɗi na saya da kuɗi baya halitta kamar wancan na 'ya'yan itace ne kaga shi ma na 'ya'yan itace baya halitta cinikin ɗanyen da ya nuna da kuma mai busasshe baya halitta baya halitta cinikin danyen da bai nuna ba da me da kudi amma ya halitta cinikin danyen da ya nuna da me da kudi ya halitta cinikin kwayoyi hatsan da ya riga ya nuna zan iya cinikin shi da kudi tare da yana a zangar ne shi amma baya halitta in saye shi da me da kwaya wal mulamasa na
na shirki shi kaɗai sai yana zuwa a ce ba nan wannan zan zuwa a zuwa mai iya a ce ko a wata in so kai sai sai ka biya an ƙare in in ta yi nan tsoron wani tsara na tsoron a wannan ba ya halitta da kudi kamar wancan na halitta ce ne bai halitta ba bai halitta ba wal mulamasa a wanda da bai ba wal mulamasa da kuma ciniki na mulamasa menene cinikin mulamasa cinikin tabawa da shafa ba tare da an bude ba yanzu ba a zo ba kawai shadda ce a jingina a ce to wannan da ya ta yi metir kamar uku kawai da kawai a kaddara ta yi metir uku ko metir kamar da haka kawai da an shi ta ma ta yi a yi abin to a lallinke kaga in dai ba cinikin dila ba ne in wata na ta tasgiya tsakiya sannan tana yi wa aita gaza kaiwa a sai an buɗe cikin saboda ka aje da akwai ƙohohi ko wani abu wanda yake na abin nan amma mujarradin taɓa akwai rashin tabbas baya halitta kuma ka sa kuɗin ka cikin garari ka ɗauki kuɗi kawai ka bada babu babu ka ta ciki yanzu ka yi wasa da dukiya na alaikum Hey. Hey. Hey. a su wannan ba su shiga ba cikin waɗannan na abin nan sau da su wacce a yi tuntuni sun sha bamba wani abu ne wanda sanna a sako wani abu ne wanda ta sini ne kaga in ka ɗauka musa aikata su aka yi da hannu an sa auduga kaza an sa kaza an sa kaza wani abu ne da aka aikata kaga wannan bai zo ba an riga an sanna ashe daga ainihin shi amma ana zancen abin da ba a sanna ashe da za a ce ma cinikin auduga ce to kaga nan gurin tare da bambance bambancen ta duk ne da wannan dama bai halitta sau da wannan mulamasa kaga na wai mujarradin taba ma bai akwai bukatar dole ya zamanto daidai da sharadi tare da ganin sifa shi kuma nan babe ne na cinikin da aka kenan bayan ambata sifa da kuma yanayi da wannan to ya zama babe na koman da kenan an siffanta abin kuma ainihin shi ne ainihin abin ne to in aka kawo ba shi ba ne ba zai ba kenan dole a yi ka'ida ina buƙatar shadda kaza wadda take da gwargwadon auduga kaza da kaza da kaza da kaza misali cikinta tun da za ka ga an waɗi darajar da take ciki darajar roba kaza darajar kaza kaza darajar kaza kaza to dole sai ya zama to disifa amma in dai babu wannan sai dai a kawo kenan guntu ko na abu wanda ke da yi saboda hoto ba ba yi wani munabaza da kuma cikin ciniki na munabaza shine da mutum misali zai sai abu sai a jewa mushi kenan kafin ya jujjuya sai a jewa a ce wanda kenan ya taba shine kasaya shi ma wannan baya halitta akwai garari wani muzabana da kuma cinikin muzabana ciniki na muzabana shine ciniki na dabino busashe wanda an san gwargwadon shi da kuma wanda yake danyen da ba san ba gwargwadon shi kaga waɗannan duka sun shiga cinikayya wanda da akwai garadi rashin tabbas labudda ya zaman to ciniki a bai zama ma'alumu wanda yake na adabi ko ma'alumu sifa an san sifa ɗin an san kammiya amma wannan busashe ne wannan ɗanyen ba san ba kammiya wannan baya halitta wannan ba a buɗe shi ba aka san sifa ɗin shi da gwargwaron shi kaga akwai wani nau'i daga nau'i na jahala baya halitta don ka sa dukiya a cikin haɗari باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والميزة والوزن wannan babu zai bayyana mana hukuncin ma ajara amral ansari wanda ya gudanar da al'amarin mutanen birane garuruwa alama ya ta'arafu na bayan amsa abin da suke ta'arufi a tsakankanin fil buyu'i wajen cinikayya wal ijara da kuma haya wal mikiyali da kuma au na tiya wal wazni ma'ana tiya ta kano da tiya ta da magara ka gami da bambanci in muka yi ciniki da kai hatsi tiya arba'in ba ka kawo ba tiya irin ta kano ka auna mun ba da ita ba ke kwanin shan ruwan wannan kaga kenan mi da muka ce tiya arba'in tiyan mi ake zance tiyan da magaran saboda ita ce muka yi ta'arufi liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah ulaika ana wancan dai na ciyarwa kenan bil ma'ruf bil ma'ruf na ciyarwa bil ma'ruf ha ciyarwa bil ma'ruf yawa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati faman qadira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah la yukallifu Allah na kenan bil ma'ruf ne wancan wanne ne na magana ciyarwa bil ma'ruf wala al muqtari qadru mata'an bil ma'ruf haqqan kenan mata'an bil ma'ruf kaga bil ma'ruf absa abin da yake urfi saboda haka ciyarwa babe ne wanda yake na urfi kamar yadda bangaren abin da ya shahi dukiya ta maraya shi ma Allah subhanahu wataala ya mana umarni da kenan bil ma'ruf abin da yake sananne kenan a tsakankani da juna saboda haka kenan wanda ya gudanar filbi wal ijara wal mikyar wal wasri bil ma'ruf saboda al urfu ma'mulun bihi idza warad nassun min ash-shar'i sharif lam yuhad al urfu ma'mulun bihi idza warad nassun min ash-shar'i sharif lam yuhad urfi abinda aka yi sanayya a tsakankanin mu ana aiki da shi in nassi yazo na shari'a wanda lam yuhadda al miqdar bai iyakance ba gwargwado to sai aiki da urfi in da an zo gina alƙali wannan bai ba mace abinci bai kaza to ya ne urfin gwargwada abinci shikenan babu wani wahala kawai abu ne sanani aka kulla arme misali ba tare da an ambata ba sadaki sai aka kulla arme a kawai to kawai za a koma mi zuwa ga abin da urfi ya bada kenan muka yi ciniki tiya arba'in to tiya arba'in a kan mi urfi namu kilo kaza abu abin da aka sani kenan amsar urfin da magaram da na maradi da na kaza yaya duk ɗaya ne ko ba kaga ba a yi ciniki ka ce a'a ina nihin ma'auni na gari kaza ka gani a wannan ba kenan ba wannan ko kuma sikeli misali sai zama mu kilo lamba kaza ne can kuma su suka ce kilo ga yadda suke ni to in za a yi cinikin in a da magaram ne za ka sai abin to za a aiki da urfin mutanen da magaram wani kilo ne a mutanen da magara ake ce ma kilo to a kan shi za in a can gurin kasa ya garin da aka yana su ma ga yadda suke zancen to a shi za sai aka yi cirki aka ce albasa ce amma duk tiya kaza muke saida to wace tiya tiya ta fanteka ɗan tiya ta fanteka ce ake zance to ba ka ɗauko ba ɗan tiya ka ce a tiya ta abin a bisa urfin su mutanen kasuwanci a shi ne za a yi عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند هند تفد وجه هند أم معاوية هند ما هي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع نم سلسة إن أبا سفيان رجل شهير أبو سفيان متني وندك ما أبو جن قبره ممتقل قبره kaga nan gurin ya nuna halaccin mace ta tantauna ta yi tambaya da malami su yi zance da malami wajen tambaya miji ya ce ba dammi ya ma na baki dammi za ki magana da wani tsato kenan babu na fatawa mace za ta iya ta kirayi malami gidan rediyo ne ko kaza ne ta mishi tambaya saboda haka saboda ai wajibi fasalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamu to ya halitta mace ɗaya yi magana da wani namiji malami don tambaya sannan kuma yana halitta kaga wannan yana nuna mana halaccin ababe na fatawa ba giba bane in za ka yi tambayar fatawa kana iya ambata halin mutum ko da halin abu ne wanda yake mara kyau ababe na fatawa wannan ba kiran shi da mutum ba kiran shi da mutum ta ce inna aba sufiyan rajul shahihun abu sufiyan mutum ne ma abucin kwabro fa hal alayya junahun ko ina da laihi ana khudha min malihi sirran in dauki wani abu ba tare da ya sani ba duke shi a wata ruwa ta ce la yau tsini wa mani ya mayafi ni da iyana baya ba mu abin da zai ishe mu sai ma ke ce huzi anti wa baluki ma ya kifi ki bil ma'rufi ke da ɗayanki kuna iya ɗauka abin da zai ishe ku bil ma'rufi abu sa sananna abu ma'ana sai a leƙa a urfi kilo ɗaya ne ake ci da dare sai a ɗauki gwargwadon wannan a urfi kaza ne gaganan babe na me abinci ma yau tsino wa bani ma yakfi ne ba wai misali ta ce a wannan yana mara kwabro a matsayina na matar shi yadda yake da kuɗi kamata a dinga sa a tanwa ɗan shiga kaza ta sami yaron shi a dinga mashi a zururu ko kuma da wasu kuɗaɗen shi ta ɗan dinga lalibiya ta ɗauka bai iya balin sayi ko da ya zo yana zub da kuɗin sai ta ɗauka ta ce saboda abin da ya sa a kuɗin shi kamata a ce ɗiyana suna sa takalmin kaza ko kaya kaza shine nake ɗauka don saboda mu sai daidai da wannan ba shi ba ake zance a bai zama urfi sai dai bangaren abinci bai zama urfi sai dai bangaren abinci wannan bangaren abinci shine kawai aka ambata amma bangaren waɗancan abubuwa ɗin ba zai zama ba urfi wannan ku zai an tewa bani ki ma ya ki ku ɗauka da ɗayan ki kaganan sai ce manajar al'amsara alama ta arafu na bainan wanda ya gudanar da mutanen birane a bisa abin da suke ta arufi tsakaninsu kaga hatta da bangaren mai abin da ya shahi mu'amala na biyu shi yasa kuskure ne ka ɗauko rayuwar larabawa misali ka ɗauko urfin ƙasashen larabawan da suke da abin nan ka ce matar da take nan ita ma za ta yi a kan wannan urfin ta ce maka ai ga yadda ƙasashen da muka zauna a masar da muka zauna a saudiya ga yadda ake to ina zai iya rayuwar talakancen ma ka gwada kwatanta tare nan gudu to shi yasa kaga abu mai wahala ko kai bahaushe a urfin bahaushe ga yadda ake sai ka je ka auro wata kabila wadda suke da wasu al'adunsu da wasu urfinsu in ka sha wahala ka ji inda ake samun matsala yanzu da an zo za a yi ta turka-turka ƙarshe in ba sa'a ba sai aure ya zamanto ya mutu to bai wajen cinikayya haka wajen mu'amala haka alama ya ta'ara kuna bainahum wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a mazalim babu babu qisasul mazlumi idza wajada mal zalimihi نفقات باب نفقة المرأة إذا غاب أنا زوجها ونفقة الولد وإن مجي بين زائبة أدوكيش بالمعروف إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علم ما يكفيها وولدها بالمعروف bayan da wani malami bai ce za ta iya ɗaukowa ma a sai kashi a sai waye a wannan kuma ya wuce banta da damar wannan ta ɗauka a sai kashi a wardi shi ma ya maimaita a aimanu wa nuzuri babu kaifa kana yaminu nabi sallallahu alaihi wasallam ahkam ya maimaita mara alqadi an ya hukuma bi ilmi fi amri nas zalim yakhaf ad-dunun wa tuhuma alqali zai kaga ai ta ta tambaye shi amma ba a tambayi ba Abu Sufyan saboda an yarda da wannan sai kuma alqada alal ghaibi mijin yayi bulaguro sai macen ta zo ta kawo ƙara to yanzu za iya yin hukunci ga wancan mijin wanda yake ga'ibi ba tare da an gan shi ba lokaci a lokaci a lokaci a ya yi ko ta insha Allah sai mu tsaya nan gurin abinda mun haɗi ya zama daidai Allah ya mana tarayya aladan abinda muka kuskure Allah ya yi mana ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala arsta mu da halak ya ilmantar da mu ilimi na ganewa halaliyan mu da yanda zamu yi nesa shubha da dukkanin wani haram a cikin mu'amalanmu da kasuwancinmu ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ɗaukaka addinin musulunci da musulmi wange subhanahu wataala ya yi albarka a rayuwarmu ya albarkace mu cikin duk abin da ya rasta mu da shi ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Thank you.